كما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني دعوتك ما علمتني فانظره إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله بسم الله shafi na ashirin da shida mu namu ina ne kawa'iri ma za a tashi wala yalhaquhu wahamu zato baya liskarta duk wani abin da kake tunani da kake zatansa to saɓanin ubangiji ne zato ko tunani baya iya hakaito haƙiƙanin ubangiji wala yukayyifuhu aqalun hankali baya kakanta shi baya kayyafa shi ya nuna maka kaifiyar yadda ubangiji yake hankali ya gajiya ya riski kaifiyar yadda ubangiji yake wala yanhasiru shi Allah baya tsaruwa fi zihini a cikin tunani az-zihnu kamar al ne kaifin hankali wala ya tamassalu Allah baya misaltuwa fil nafsi a cikin rai saboda sai dai Ali yana cewa wa kullu ma qadara bi balika fallahu bi khilafi zalik duk abin da ya tsirga a tunaninka a zuciyarka a ranka to Allah sabanin wannan abin Allah ya saba duk wani abu da tunaninka zai iya tunanowa na wata kama ko wata sura shi yasa ma da yake wala yanhasiru baya tsaruwa fi zihni a cikin tunani wala yatamassalu baya musaltuwa fi nafsi a cikin zuciya wala yatasawwaru Allah baya hotantuwa daga asura shi ma kama ce baya hotantuwa fi wahmi a cikin zato wala yatakayyafu Allah baya kakantuwa fil aqli a cikin hankali can ba ya ce wala yukayyifuhu aqalun ba ko aqalun hankali la yukayyifuhu baya kakanta shi nan kuma wala yatakayyafu baya kakantuwa a ce kaka yake fil aqli a cikin hankali baya yiwuwa wala talhaquhu al awham al awham zace zace jam'i ne na wahami a baya ba ya ce wala yalhaquhu wahamu ba inda muka tashi wahamun ai mufradi ne na al'auham zace-zace la talhaquhu ba ta riskarsa wal afkaru da tintintini jam'i na alfikiru jalla ani shabihi ko tashbihi eh kaifa ani shabihi to jalla Allah ya girmama ha akwai mai ta akwai marasta yadda abin yake in ka ce ashabihu makamanci attashbihu kuma kamantawa attashbihu ismul mazdari ne shabbaha yushabbihu tashbihan in ka ce attashbihu ismul mazdari ne dan shabbaha yushabbihu tashbihan sai zama shabbaha ya kamanta yushabbihu yana kamantawa tashbihan kamantawa kaga at-tashbihu kamantawa ismul mazdari shi kuma ash-shabihu makamanci eh shi ismul zati ne eh jalla an Allah ya girmama an shabihi gabarin abokin kama jalla Allah ya girmama an tashbihi ga kamantawa duka yana daukuwa duka Allah ya fi ƙarfin a kamanta shi ya fi ƙarfin ya yi abokin kama wannan ziri da kini duka ma'ana ɗaya ne da annaziru da ashabihu duka ma'ana da alkufu walin na kullahu kufuwan ahad alkufu da annaziru duk ma'anarsu da ya makamanci laisa ka mislihi shay'un ba wani abu da ya zamanto kamar misalin ubangiji wannan duk shi ya kawo wancan misalai da ake na korewar abokin kama domin Allah ce ba wani abu da yake zamantowa ka mislihi da yake laisa ka misli ai laisa shay'un ba wani abu ka mislihi kamar misalin ubangiji wa huwa sami'u shine mai ji albasiru mai gani duk da malamai suka yi misali da yadda mutum zai gane samuwar Allah to amma a cikin alkur'ani Allah ce maka walillahi masalul a'la almasalul a'la misali mafi ɗaukaka ya tabbata billahi ga Allah ko da za a yi misali na yadda za ka gane girman zatin Allah ka gane samuwar Allah domin ka samu yaƙini da imani to fa Allah ya girmi ya girmi wannan misalin duk wani misali da za ka yi ana yi na da a kusanto da imani da yaƙini a zukatan musulmai amma Allah ba daidai yake da wannan misalin ba shine ma'anar walillahi masalul a'la misali mafi ɗaukaka ya tabbata lillahi ga Allah to alhamdulillah ya jima alhamdulillah shafi da lafiya na wuce zuta layin ku a bakin masallaci sannu sannu da fiye da ba tana ciwo ko a wannan ciwon da wanke ba na ɗan yatsan nan oho take cin nama sannu Allah ba da lafiya eh to ba ba mai akwai wani ne kaman kamtani brown a bakin kofar masallaci na wuce da ina tsokar hidda na duru na gaba ko yawa ina za mu tashi shafi na hamsin daidai akabari shafi na hamsin ina za mu tashi na'am أربعين درهم والاستناد الذي تقول به صلاة القادر شافي نار بين درهم أهل الذي سترى تقل شيء والاستناد الذي تقول به صلاة القادر kaga jinjino wanda sallar mai samun ikon tsayuwa sallar ta take ɓaci bihi da wannan jinjinan ala tarki abu sabalin wannan tsayuwar a baya ba an gaya maka ba alkiyamu da gairi istinadin wajibi ne ga mai sallah sai in ba zai iya tsayuwa ba sannan ya halatta ya yi sallah a tsaye a jingine to idan yana da ikon yin sallah a tsaye ba da jingino ba sai ya yi sallah a tsaye a jingine aka ce sallarsa ta ɓaci ba ko kuma a'a ba zai iya yi a tsaye a jingine ba amma zai iya yi a zaune ba da jingino ba muka ce in yi sallah a zaune a jingine sallarsa ta ɓaci ko to zai gaya maka ba kowanne irin jingino ne yake ɓata sallar alƙadir mai iko ba mai ikon tsayuwa ko mai ikon zama ba da jinginan ba wal istinadu kaga jingino allazi wanda salatul qadir sallar mai ikon tsayuwa ko zama tafsiru biyu kake ɓaci da shi ala tarki a bisa barin tsayi wannan da yayi ko barin zama ba da jinginan nan ba da yayi to huwa allazi shine jingino wanda yasqutu ne yin sallar yake faduwa da suqutihi da faduwar abun jingina ya ba da karfin sa gaba daya wanda in sanda ce da za a janye ta zai faɗi kuma yana da ikon da zai yi sallah a tsaye ba tare da ya jingina ba to wannan jinginan ya bata masa sallah ko kuma ya jingina a jikin garu ne ga kaddarawa da za a janye garu da zai faɗi to wannan sallar da ta ɓaci wa in kana la yasqutu bi suqudihi amma in ya zamanto me yin sallar nan da ya jingina la yasqutu baya faduwa da suqudihi da faduwar abin jinginan to fa huwa makaruhu wannan jinginan nasa makaruhu bai bata sallah ba in jinginan kaɗan ya yi bai ba da ƙarfi wanda da za a janye abin da ya jingina zai faɗi ba to fa huwa makaruhun bai kai ga tabdulu salatuhu ba ko badalar salatu wa amma nafilu to amma ita sallar nafila fa yajuzu lil qadiri ala al qiyam yana halatta ga wanda yake da ikon tsayuwa lafiyarsa kalau zai iya yin sallah a tsaye ba da jingino ba in a nafila ne ya halatta an yi salliyaha ya sallace ta jalisan a zaune a nafila tsayuwa ba dole ba ne a sallar nafila mustahaji ne sai dai walau rizqu ajrul qa'im amma za a ba shi rabin ladan wanda yayi a tsaye ba zai yi wannan yayi nafila a tsaye kai kai a zaune kuma ladan ku ya zama tsaye amma ba za ta sallaka ta ba ta sallaka ta inganta saboda hadisin manzo Allah ingantacce da yake salatul qa'idi nisfu sala a cikin aka cire wannan hukuncin sallar mazauni yake rabin sallah yana rabin sallar nafila da mutum yayi a zaune kuma an rawaito hadisai ingantattu manzo Allah lokacin da ya fara shekaru sallata ta dare yana yin su ne a zaune nafila da ta dare tare da yana da ikon tsayuwa lokacin da ya fara nauyi jiki ya fara girma sallarsa da ya saba yi a tsayen nan da za aka rawaito har kafa tana kumbura ko alish ta katka da mahu durrani warai wanda har kafafun suka kai kuka saboda kumburi na tsayuwar sallah to da shekaru suka fara yawa sai ya dawo yana yin sa a zaune tunda yana tsoguwar tsayuwa ne tunda an rawaito yana karanta bakara Ali Imrana da Nisa'i da Ma'ida a tsayuwa ɗaya. Yi? Raka da a raka ɗaya ce wannan, izu wajen goma sha biyar ne. To kawo ko ai tsayuwa ta yi tsawo. Sai fara manyanta tsayuwar ba za ta yi ba sai ke a zaune. Nana Aisha ta ce, wa iza ƙaraba rukuwa in ya kusa ruku zai buɗe sallar a zaune. kamar da zai gaya maka nan idan ta ce idan ya rage ya yi ruku'u da wajen aya talatin ko arba'in wannan wai an kusa ruku'u in ya rage aya talatin ko arba'in ya yi ruku'u to kama sai ya miƙe tsaye ya ƙalasa wannan ayoyi talatin ko arba'in sannan ya yi ruku'u ya warware ya yi sujjadu guda biyu in ya ɗago raka ta sai ya zauna sai ya ƙara karatun fatiha da sura ita ma in ya kusanci ruku'u da aya talatin da ta rage ko arba'in sai ya miƙe ya ƙara sasu a tsaye sannan ya yi ruku'u ya warware ya yi ta ya yi sallama kuma ya shiga wata sallah da ba haka yake to shine in ka lura a farkon fasalin ai ce maka ya bi salatul mafrudat sab'atu ahwal sallar farilla ce take da waɗannan halaye مرتبة تؤدى عليها أربعة منها على الوجوب وثلاث على الاستيباب وأن مجالة كان الصلاة المفروضة شيء ثاني مكة وأما النافلة مع الصلاة المفروضة مع ما يتنافلة فيجوز للقادر على القيام yana halatta ga mutumin da yake da ikon tsayuwa a sallah ya halatta an yusalliyaha ya sallace ta jalisan a zaune wannan ya'un din na yusalliya din an mata fata ko an yusalli ha yake yawa akwai fata ba an yusalli ha ya sallace ta jalisan a zaune wa lahu nisfu ajril qa'im amma za a ba shi rabin ladan wanda ya a tsaye ne sannan wa yajuzu yana halatta dai wancan gaba ɗaya yayi ta a zaune ne bai tashi ba kwata kwata nan kuma yace wa yajuzu ya halatta an yadu kulaha ya shige ta ita sallar nafila jalisan daga zaune kamar da muka sukwanta manzo Allah yana yi da ya kabbara haramarsa a zaune ya karanta fatiyarsa a zaune ya karanta wani bangare na sura wa ya kuma ta nan sai ya miƙe ba al zalika bayan ya fara daga zaune in ya miƙe ya ƙarasa karatu sannan ya ruku ya warware ya zo ya yi sujjadu guda biyu au yadkhulaha nan ya ce illa an yadkhulaha ba da yawa to wanda bai gyara bai ta gyara aw yadkhula ko kuma ya halatta ya shige da ita nafila qa'iman a tsaye ya fara ta a tsaye raka'ar farko wa yajlisa ba'da zalika yazo raka'a ta biyu kuma ya zauna bayan ya fara ta daga tsaye duka ya halatta illa an yadkhulaha bil yakil qiyam sai in tun farko ya shige ta da niyyar tsayuwan kuma ya fara ta a tsaye to fa yamtani wujuduhu zaman sa yana haluwa ba'da zalika bayan ya shige ta ya fara ta a tsaye da niyyar tsayuwa to alhamdulillah sai ne a cimawi shafi ina za a tashi babu tayammumi wannan babu ne da yake bayanin taimama walit tayammumi fara'idu wa sudanun wa fada'ilu taimama tana da farillai tana da sunnoni tana da mustahabbi fa amma fara'idu wa amma kaga farillansa fa arba'atun guda hudu ne na farko anniyatu qudra niyyat taimama wa hiya abinda ake ce mata niyya an yalu yastibahatas salati yayi niyyar neman halatta sallah لأن التيمم دومن تيمما لا يرفع الحدث با يدوكي ومتن حدثي كو جنبا على المشهور أبو قولي مشهور با تدوكي مكا حدثي sai dai kana halatta maka yin sallah ne zuwa lokacin da taimama za ta kare hadisin kuma ya dawo farilla ta biyu shine wata azimu wajihihi da gama fuskarsa wa yadaihi da hannayensa da yin shafa ila ku aihi zuwa wuyan hannunsa guda biyu shine farillan taimama zuwa gwiwar hannu wannan sunna ce kamar da zo a cikin sunnoni wadarbatul ula da bugun ƙasa na farko wanda za a shafi fuska da shi farilla ne wasa'idu ɗahiru da guri mai tsarki ka yi taimama a guri mai tsarki farilla ne ba a yi a guri mai najasa wa huwa abin da ake ce masa as-sa'idu kullu ma sa'ida ala wajhi al-ardi shine dukkan wani abin da ya hauhawa a bisa fuskar ƙasa min turabi shine turbaya aw rablin ko tsakuwa aw hijaratin ko duwatsu aw sabakatin ko kanwa aw nahu zalika ko makamancin wannan irin su fako da tabo da da ruwan ya tsotse ko da akwai danshi shine alkabkabu wanda ne ahalan ya kawo gulun babbar kiya inda ruwa ya tsotse ko da akwai danshi da jar ƙasa da farar ƙasa da dukkan nau'o'in ƙasa shine na hau zalika duk ana yin taimama a kai to alhamdulillah amma sunan tijiya shafi shafi na hamsin da bakwai ma za mu tashi tijiya shafi hamsin da bakwai fasulun daɗewa ce na insha Allah alhaidu abinda ake kai masa jinin haila har yanzu muna cikin albabul awwalu fi taharati ba fasaloli ne kawai da suke yi biyowa bayan wannan babi na farko wato kamar yadda al'adar masu talifi yake wani zai kashi da kitabi kitabi kamar askari kitabu tahara to sai ya biyo baya da fasaloli a ciki to shi kuma babi ya kawo na tahara amma a cikin babu in ka shiga akwai ɗakuna ko akwai akwai azuzuwa nizamiya ba za ta aji alfasulul awwal aji na farko kenan to kamar daki ne a gida ne za ka shigo shi ta kofa wasul biyuta yanabuwa biha ku zowa ko daki ko dakuna ta kofofi to daga ka shigo to akwai dakuna kuma a cikin gidan to su ne wannan fasali fasalin amma duk muna cikin albabul awwal fi tahara har yanzu a babi na farko miki kuma ya gaya maka yana da babi goma sha ɗaya wannan ma abin da ya shafi jinin haila da ɗauke wasu a yi tsarki ne ko inda a jikin lamarin jinin haila Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutaqayyirina alhaidu abin da ake ce masa jinin haila huwa damul kharij bi nafsihi shine wani jini da yake fitowa da kansa ba jawo shi ake ba ka gane ai ba tunkudo shi ake ba a alkhariju bi nafsi mai fitowa ne da kansa min qubuli man tahmilu adatan daga gaban wanda za ta dauki ciki adatan ga al'ada al'ada ta dan adam duk matar da take jinin haila ta za ta iya samun ciki sai dai wani wani mani'i daban ya hana ta daukan ciki ko daga mijin ko lalura daga mahaifarta ko wani abu da ya toshe ka gane ai ko rashin ƙarfin ƙwan halitta da yake jikinta amma dai al'ada ta ɗan adam duk matar da take jinin al'ada za ta iya samun ciki wacce ba ta fara jini ba zai wuya ta samu ciki wacce ta tsufa ta daina jinin haila zai yi wuya a ce ta samu ciki a al'ada ta ɗan adam ko shi yasa mai ahalari ya ce maka wani nisa'u mubtada'atun wa mu'tadatun wa hamilun waɗannan su ne annisa'u mata ana magana a shari'a ta ce maka mace to ko dai ta fara jinin haila yanzu al-mubtada ake ce ko kuma a'a al-mu'tada ta saba ta goge ko kuma alhamilu ga ciki a jikinta wannan ita ce mace wacce ba ta shiga wannan zurin ba ko da ce mata yarinya in ba ta fara ba ko kuma ce tsohuwa in ta daina amma ba ta cikin sahun annisa to shi yasa ce maka min qubuli man tahmilu adatan yana fitowa daga gaba wato farjin matar da za ta samu ciki ne adatan ga al'ada fi muddati kamfata ashar yawma har yanzu dai yana ma ta'arifin alhaid bayan jini ne da yake fitowa da kansa ta farji ba ta dubura ba ga matar da za ta iya samun ciki ga al'ada to ya zamanto cikin kwanaki mudda zamanin kamsata ashar yawman kwana goma sha biyar fadunaha da koma bayan wannan kwanaki amma idan ya ɗora a kan sha biyar to ya fa canja suna hukuncin zama ya canja yanzu ya tashi daga alhaidu ya koma al'istihabat ana ce masa alhaidu ne fi muddati kamsata ashar yawma cikin zamanin kwana goma sha biyar fadunaha da koma bayan wannan kwanaki daga sha biyar kai ƙasa ba sai sha hudu ba ko sha uku ko sha biyu ko sha ɗaya ko goma ko tara ko takwas ko bakwai ko shida ko biyar ko hudu ko uku ko biyu ko ɗaya kai ila sa'atin zuwa awa guda duka yana amma suna alhari ba lalle ne wai sai ya yi kwana ɗaya ko kwana biyu ba ba lalle ne sai ya yi yini cikakke ba ila sa'atin wannan ma misali yayi sa'a ai yana daukan mintuna nawa 60 to ba sa'a ba ko sakan ne jinin ya diga kawai ya dauke shikenan sunan sa alhari min gari wilada kuma jinin nan yana zuwa ba tare da haihuwa ba ba haihuwa ce yake kawo shi na haihuwa mun san shi wannan al nufasa'u ne wala wila wala ne maradin ba tare da jinya ba shi sa ake ake ce masa jinin al'ada ba jinin rashin lafiya ko a Hausa ma sun iya ko suka ce jini ne na al'ada ba jini ne na rashin lafiya to wannan shine ta'arifi na jinin haila in ya saba wannan ta'arifi to ba haila sunan in ya zama ba daga gaba ya zo ba a wannan a nema masa suna in ya fito ta hanci ko ta baki ko ta kunne ko ta dubura ba ta farji ba wannan ba sunan sahila ka gane ai ko kuma ba jini ne ya fito ba wani diwa ko wani mugunya to wannan nema masa suna amma ba haila bane ko kuma ya wuce kwana goma sha biyar wannan ba sunan sahila ba ko kuma a'a da dalilin ana naƙuda ne yanzu ko an aihu ne a wannan a nema masa suna sunansa jitu ba sunansa haila ba ka gane ai faƙalluhu mafi ƙarancin jinin haila la hadda lahu bai da iyaka shi yasa na ce maka ko da ɗigo ɗaya ne shari'a ba ta masa iyaka ba in dai jinin ne ya zo da wannan sharuɗa to bai da iyaka da za a ce dole jinin haila sai ya yi kwana kaza ko sai ya yi awa kaza ko sai ya yi minti kaza ko sakan kaza a bai da iyaka in dai jini ne ko ɗigo ɗaya ne ya zo ya ɗauke shi kenan in idda take za ta iya ƙirga shi a matsayin jinin idda yi a cikin jini uku da za ta yi ko ɗigo ɗaya ne ɗis ya ɗisa kuma ya ɗauke bai ƙara zuwa ba to za ta yi lissafa su a matsayin jinin idda ya ce ka akasar tsuhuri kamar mafi yawan tsarki a wata shi ma la hadda lahu domin abin da wannan ya rage shi shi zai ba wa wancan abin da wancan ya ci shi zai bar wa wannan ka gane yayi an musu iyaka in shi yasa aka ce kan fata asar yau domin dole ne a wata ta samu tsarkin kwana goma sha biyar shi shi kuma zuwa sama shi kuma jinin haila daga sha biyar zuwa ƙasa kaga idan ta yi jinin kwana goma to za ta samu tsarkin kwana ashirin ce ko sha tara in ta yi jinin kwana bakwai to za ta samu tsarkin kwana ashirin da uku ko ashirin da biyu ko in ta yi jinin kwana goma sha biyar to za ta samu tsarkin kwana goma sha biyar amma in ba a yi wa wannan jinin iyaka ba aka ce za ta iya kwana sha shida ko sha bakwai to kaga za a tauye menene muddatu tuhuri zai zama za ta yi sallar kwana sha uku ne ko ko sha biyu wannan kuma ya tauye abin da ake nema na tsarki labun mata a wajenta shi yasa yake maka fa aqalluhu la hadda lahu ka aksar tuhuri kamar mafi yawan tsarki shi aqallu tuhuri yana da iyaka mafi ƙanƙantar tsarkin da za ta yi a wata kwana goma sha biyar. Shi kuma a kasarul haidu yana da iyaka, mafi yawancinsa kar ya wuce kwana goma sha, saboda kar ya sauya kwanakin tsarki. Shi aƙallu ɗuhuri yana da iyaka, shi ne kwana goma sha biyar aƙalla ta samu tsarkin sha biyar. Amma a kasarul ɗuhuri ba yi da iyaka ta iya yin tsarkin ko sallar kwana ashirin da tara ma, ta yi jinin kwana ɗaya shi kenan. amma ba za a yadda ta yi jini sama da kwana goma sha biyar ba don kar a samu sauyewar kwanakin tsanki shi ne ta makawo amma aƙalla tsuhuri amma mafi ƙanƙantar tsarki aƙalla ba kamsa ta aka rawa mata yi sallar kwana goma sha biyar shi ne aƙalla tsuhuri to alhamdulillah sai me lanka da fitowa gida lafiya yanzu na biyo ta nan kuma gaisa da malam na je gidan malam hasa ina dawo a yi kafarsa ta wuli har yana zuwa juma'a yake kusan sati biyu kuma yake da kafarsa yake zuwa alhamdulillah sai ne to me dalilin hana shi yin azumi shi da ban sani ba ba ma uzuri ba ne wato a takaice ya yi nadara to sai fara yin kafara eh zai rama shi bayan ya gama azumin bana sai ya sa niyya shekara nawa ne bai ba to shi kenan zai yi wata shida yana in son samu ne ya jeranta an ba zai iya ba ya dinga yi yana huta amma yana lissafa kwanaki kwana talatin talatin sau shida zai shi da wajibi dole sai ya rama na'am a babu magana ciyarwa saboda me ai ba uzuri ne ya sa ya bar azumin ba ballatana ce ya yi sakaci wajen ramako babu magana ciyarwa sai dai tuba ka gane ai ba magana ciyarwa saboda dama azumin da ya bari din da gangan ne ba ba larura ba ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idatu min ayyamin ukhra ba wannan dalilin ne ko mace mai ciki da tabar azumi saboda ciyar a renan ciki ko mai shayarwa da tabar azumi saboda sha duk babu daya da gangan ne tunda da gangan shi ne tuba ne wajibinsa da kuma ramako sai ne risala shafi na nawa to ina ina za mu tashi ɗari biyar da sittin da biyar wa manista halaka ardan mutumin da ya halakar da wata kadara fa alaihi qimatu wajibi ne ya biya kimar wannan kadara al'ardu mai ainun tarkace na kadarori abinda ba falin kuɗi ba amma kuma yana da kima an kai shi kasuwa za a iya sai da shi to wajibi ne ya biya kima tunda ya riga ya hallaka inda ya kwata ne to in abin yana nan abin ne ya zama wajibi ya dawo da shi to da mutum farko da ya halakar kaga abun babu shi kenan in na ci ne ya cinye in na yankawa ne ya yanka idan na sayarwa ne ya je ya sayar shi ba bai san inda zai samo shi ba to fa alaihi qimatu wajibi ne ya biya kimar wannan abu kimar kuma a ranar da ya sata ko da yanzu farashin abun ya faɗi zai biya shi yawmar ta'addi a ranar da ya wannan ta'addanci wa kullu ma yuzadu duka abin da ake aunawa a sikeli ya halakar da shi na mutane au yukalu ko ake aunawa da mudu to fa alaihi mithlu wajibi ne ya kawo misalin sa anan ba kima zai biya ba me zai ya auno irin sa ya kawo in a sikeli ne ya je ya kawo abin da ya kai nauyin sa in da mudu ne ya je ya auno ya mudun da ya hallaka tunda shi ana iya samu amma kamar dabba ce ya yanka ko ya kashe kaga wannan ba maganar a dawo da ita ko a je a auno ko a je a gwada a cike to wannan kawai fa alaihi qimatu wal gasib mai yin kwace daminun lima ga saba mai biya ne ga abin da ya kwata abin da yake ya kwata in yana nan to ya biya bi ma'ana ya dawo da abin da ya kwata fa in radda zalika bi hali in ya dawo da wannan abin a halin yanda yake abin bai tawaye ba bai ɓaci a hannunsa ba yanda yake haka ya dawo da shi to fa la shi alaihi ba komai gare shi kamar dabba ce ya kwata kuma da ya je ya ciyar da ita yanda da ita yake kiwata ta bai bata tara ne ba ya dawo da ita halin da ya sata to ba komai yanzu abin da ya rage ya zai ya tuba tsakaninsa da Allah na laifin kwaci amma ba yanke hannu tunda ba ba sata ba sata da yanzu yanzu na magana hukuncin kwaci ne algasubu algasubu mai kwaci algasubu shine kwacin kamar da Allah ya ce ya kudu kullu safinatin gasban eh wani sarki ne azalimi yana kwatan dukkan yakubu yana karban kullu safina duk wata jirgin ruwa mai kyau gasuban ga kwace shine algasubu to shine ma malamai suke cewa yanzu irin yan kwanta kwanta da yan fashi da makami wannan ba su rufe barayi ba masu kwace shi balawo ai kana bacci zai fake ka da zai ya dauke baka sani ba wannan shine balawo yawwa ko ba satar waya tsallaka katanga ana bacci ko zai su kore dabbobi ba ba a wanda shine barau amma mutumin da kai da hannunka ba za ka miƙa ma eh eh to ko ai wannan kwace ne ba haka ba ne ana da ce musu barayi ne ga ga al'ada amma mutumin da zai ce ka kawo da hannunka eh ko ko a gaban ka zai sa hannu aljihu ko ya bude jaka ko ya farke ya dauke wannan ai ba sata bane kwace ne ko in ya dawo da shi a yanda yake falashi a alai wa in ta gayyara fi yadi in abin ya ya jirkita fi yadi a hannun mai kwacen da ya je ya yi ta amfani da abun ko dabba ta da ya sata ya bata yunwa ta shige ta to farabbuhu mukhayyarun bai wannan abin da aka kwata yana da zabi an ba shi zabi bayna akzihi bi naqsihi tsakanin ko dai ya karbe shi da tawayar tun da dai abinka ya fito ko yaya ne baka karba ya fi ma sauki kana da zafi na farko au tadminihin kimata ko kuma ya biya shi kimar abin ko da abin yana nan kamar waya ce ya kwata ya gudu kalasa shi sai da aka kwana kwanaki ya yi ta amfani da ita duk ta kukkuje ko ta ci zubika ma ko ta ci sikirin kaga ta gayyara abin ya ta gayyara fiye da a hannun mai kwace to a nan ka sai ya biya ka kima ya bi tunda hukuma ta shigo a yi kimar ta ranar da ya kwata nawa ne kudin ta in kuma kana son kayan ka haka to a baka kayan ka wannan zafi ne farabuhu mukhayyaru baina akzi bi naqsihi aw tadminihi al-qima mai wannan abin da aka kwata an ba shi zabi ko ya karbe shi da tawayar tasa ko kuma ya biya shi kima walau kana naqasu bi ta'addihi da tawayar za ta kasance da ta'addancin mai kwacen ne ba wai yau da gobe ne yasa abin ya birkita ba da gangan ya bar dabbar da yin har ta lalace ko da gangan dan ya ga an gano shi an kai shi kala za a mayar wa mai shi kayansa ya ɓata abu ka gane in mota ce ya ɓata injin ta buga ko ko idan waya ce ya fasa sikirin din kaga wannan da ƙasar ta shigo ne da ta'addihi da ta'addancin to ku yi ra'ayin har yanzu dai an ba wa mai wannan abin zaɓi fi akzihi cikin karɓar abin a haka duk da an ɓata da ganga wa akzihi ma na ƙasau da kuma karɓar abin da ya tauye shi na wannan ta'addanci wa kaduk filifa haƙiƙa an yi saɓanin ƙauli fi zalika cikin wannan akwai malamin da suka ce in dai ya yi ta'addanci kawai ya biya kima amma har yanzu kai ɗin tun da naka ne in har yanzu kana da sha'awar abunka a haka to an ce an baka zaɓi ka karɓe shi kuma ka karɓi ta'addancin da ya yi biya ƙimar illar da ya yi wa abu to wasu kuma ka ce a kawai a biya ƙima tun da ya yi ta'addanci wala gallata li gasiri amma babu wani amfani ga mai ƙwace ka gane ai da ya ƙwaci motar ko mashin ɗin ya je ya yi ta yin haya da ita yana tara kuɗi to wannan kuɗin ko sisi haramun ne ya dawo da mai shi kayan duk abin da ya yi amfani da shi in kuma ba haya yi ba alal misali hawa ya yi ta yi to duk zirga-zirgar da ya yi sai an yi kiyasi an yi kimar wani abin ya biya babu galla amfani mirgasi ga mai kwaci wai rudu ma a kala kai zai mai da abin da ya ci ma kamar gona ce da ya yi itatuwa na jibiyo da inabi ya kwata kuma ya ta ɗiba yana ci yana sayarwa to zai biya abin da ya sayar kuma zai biya har wanda ya ci zai dawo da abin da ya ci mirgallace na amfani a wurin ta ba ko ya amfani shine kamar dabba ta yayi ta hawa to sai an yi kuɗin hayar kai duka ya biya ko gida ne ya kwata ya zauna a ciki to iya kwanaki ko watanni ko shekarun da ya bi sai ya biya kuɗin hayar zaman wannan gidan da ya yi alhamdulillah sai ne shekul adawi tafi dari da nawa dari da cikin da hudu to ina za mu tashi wata musahul mar'atu ra'asaha wa uzlaiha ko a mace a wajen alwala tana shafar kanta da kunnuwanta guda biyu kama zakarna kamar da muka ambata fi masjid rajuli cikin shafar kai da kunnuwa na namiji miqdaran wa sifatan gwargwado yadda namiji yayi shafa wa sifatan da kuma irin siffar yadda namiji yayi shafar kai da kunnuwa bi qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala yace wamsahu bi ru'usikum ku yi shafa ga kawunanku wannan umarnin ya shafi maza da mata gaba daya dama yawanci Allah yana magana ne da maza sai mata su ma su shigo ba wai ana magana da maza ne kadai ba a dalilin haka ma sayyidatuna ummu salama ai ta kai kukan su su mata wajen manzo Allah ne ya rasulullahi duk abin ya tashi sai a ce maza maza fihi rijalun yuhibbuna an yatadahharu rijalun la tulihim tijaratun wala bayu an zikrillahi rijalun sadaqu ma ahadullah alai maza maza mu mata ba to a dalilin wannan in ka duba sababin nuzul a cikin suratul ahzab sai Allah ya saukar da innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal ba da haka kuke so ba to gashi nan ga maza ga mata har zuwa wa zakirin Allah kafiran wa zakirati amma a ƙarshe ya aka yi a addallahu lahu da ce a addallahu da hunna ba dole dai da mirin mazan da ba sa so yawa da shi da shi aka cika a addallahu lahu Allah ya tanada musu akai amfani da lamirin mazan ya ce a addallahu lahum wa lahunna ba sai akwai damar a faɗa haka ko duk da san kowane aka faɗa ga maza ga mata sai a ce a addallahu lahum wa lahunna ajran azima sai aka cire lamirin matan kawai suka shiga cikin lamiran mazan kuma haka ka'idar larabci take in za a samu mace mata cikin da tara da namiji ɗaya a ciki shi ne cikon ɗari to an tashi lamirin maza za a yi gaba samuwar namiji ɗayan nan to zai sa gaba ɗaya lamirin ya koma na maza to don Allah ya ce wamsa wujur usikum ba yana nuna ba yana nufin maza kaɗai ba ka gane yayi har matan ma sun shiga saboda haka malam ya kafa hujja cewa wata mutum mar'atu kama zakarna din nan a miqdaran wa sifatan irin yadda namiji yayi saboda fadin Allah da yake wamsahu bi ru'usikum la khilafa ko babu sabani a cikin wannan a dukkan malaman mazhabobi cewa mace tana shafa kai da kunnuwa kamar yadda namiji yake shafa shine la khilafa a alamuhu ni dai ba wani sabani da ni na sani inji malam mai adawi anna tatanawalun nisa ko cewa fa mace tana ɗebo ruwa kamata tanawala rijal ko ko annisa'u mata suna ɗebo ruwa ne kamar yadda mazaje suke kamfato ruwa a cikin ƙwarya ko kuma la khilafa a alamu annaha ita wannan ayar wamsau bi ru'usikum tana ɗaukan mataye kamar da take ɗaukan mazaje. Wata musau ala dalala ya ai almar'atu, mace tana yin shafa a kan ƙullin gashinta guda biyu, dalalaiha, ka san da yake su larabawa gashin su iya tsawo suna kullewa a kulle sai ya yi tsawo, to in ta yi irin wannan, to ba sai ta kunce kullin ba, kamar in mu kitso ne in ta kitse kanta. in ta zo shafa ba sai ta tsaye kitsan ba a kan kitsan kawai za ta yi shafa amma malamai suka ce in ta yi ɗaure ɗaure to wajibi sai ta kunce ko ta yi attachment ta sadar da wani gashin da ba nata ba a jiki to in ta zo alwala an ta shafa a kan wannan ta bar farilla ta shafar kai dole sai ta kunce shi gaba ɗaya sannan ta yi shafar kai bayan haramun na ɗaure-ɗaure ko kuma sadar da wani gashi to sai ta ko walwale shi in ta zo yin alwala saboda shafar kai in ta yi a kai to shafanta bai yiwu ba don bata shafi gashin ta zanna ba ibn al-arabi shine ya faɗi wannan tamfawa ala da lalaiha ibn al-arabi al-maliki kenan ai mastar sala abin da ya sauka ni shariya na gashinta za ta yi shafa a kansa ba sai ta warware ba والمشهور قول مشهور دي وجوب مشي مسترخا واجب شافر abin da ya sauka ni sha'aru rajuli na gashin kan namiji abin da sauka ala ra'si wal wajhi abu sakai da fuska wal mar'atu ita ma kazalika haka nan wala tamsau ala al wiqaya amma mace ba ta shafa akan dan kwali bi kasrul wawi wiqaya wa hiya shine al kirqatu qalle allati ta'qidu al-mar'atu wanda mace take kulla ko take kulle sha'ara ra'si ya gashin kanta bi hada wannan kirka din kalle shine da dan kwali kallabi wiqaya asalin wiqaya din kariya ne kana fa waqahu Allah sayyi'ati sayyi'ati ma makaru ana nufin ne Allah ya kiyaye annabi Musa sayyi'ati ma makaru miyagun ayyuka na makirkin da mutane da wanda suka shirya masa mai kaya kenan kariya to dan kwali ne ai yana kare kura gaban shiga cikin gashin da zaki rashi mai kaya eh imamu busiri albunda yana cewa wiqayatul lahi agarat an mudha'afatin ko min ad-duru'i wa an ali wa an qudami ba yawwa to wiqaya din kamar kariya ne yana kallabi da kariya saboda yana rufe gashi yana kare gashi ko yawwa lime litaqiyahu min al-gubari kaji ba domin ta kiyaye gashin nata min al-gubari daga kura shi yasa ake daura shi ake ce masa wiqaya wa kazalika haka la ta musau ba ta yin shafa ala fi ma'anaha ala ma fi ma'anaha akan duk abin da zo cikin ma'anar kallabi min khimar na khimar mayafi kenan wa me wahinna inda lalle idan ta dan dan da gashinta da lalle suna shafa lalle akan gashi domin gashin ya ciko ya yi laushi ya yi tsayi musamman larabawa in ba sa masa wannan yana ba kakkarewa ba menene yana dunkulewa ya ci kurkuɗe in an zo tsifa ya dinga tsinkewa to sukan shafa masa lalle musamman za su kwanta bacci sai su ɗaure in gari ya waye za su yi wanka sai su wanke sai ya zama wasar wasar to in ta shafa irin wannan lallan da aka kwaba in ta zo alwala fa sai ta wanke shi sannan ta yi shafa ba ta shafa a kansa shi yasa na gaya maka dama yawanci suna yi ne za su kwanta bacci su matan musulmai din in an tashi da safe za a yi alwala da ba wanke shi za a yi sannan a yi alwala wallahi ma da makamantan waɗannan to kaga masu shafa man shamfo fa su ma ba za su yi ba kenan sai sun wanke tunda ya ce la tamsahu ala ma fi ma'alaha min shimarin wa hinna'in wa nahwihima da anna zalika domin waɗannan abubuwa kullu dukkan saha'ilun mai tsarewa ne tsakanin shafan nan da kuma gashin kai din ya zama ha'ili dan kwali ya tsare hannun shafa da gashin kai ko daure daure da attachment da kimar da lalle da man shampo duk ya zama ha'ili mai tsarewa tsakanin hannun shafa da kuma gashin da ake shafa. Haza wannan fa'ila iza lam yakun hamma darura, wannan fa in ya zama ba wata darura da ta sa dole sai an ɗaura ɗan kwali. Ba an ta nan shafa a kan bandeji ba ba? Eh? To idan kan ne yake da ciwo da rauni, shi yasa ta ɗaura ɗan kwali. idan tana kuncewa tana shafa ciwon zai dade bai warke ba ko ciwon zai ruru ya ƙaru to wannan ta yi shafarta a kan ɗan kwalinta saboda ta ɗaura shi ne don rauni ba don al'ada ko to in akwai larura to wannan addaruratu tubihul mahzurat wa amma ma addarurati ko eh wa amma ma addarura amma in tare da larura ne yasa aka shafa wannan lallan saboda magani na ciwo misalin lazqati misali abin da ake dan farashi turmadu da ake kunsa shi bisidiri da magariya ganyen magariya danye da ake kirbawa a sa shi a jikin gwal wal hinna'i da lalle wa taj'alu wa tuj'alu ala ra'si ko da ake sa shi a kai mimmi eh to akwai ha'un min jurhin daga launi saboda launi wa shibihi da makamancinsa min jurhin ne wa shibihi da makamancinsa to fa innahu la yadur wannan baya cutarwa in ta zo kawai da yi shafa a kansa ba sai ta walware ko ta kunce ko ta gusar da shi kama Allah rajula kamar yadda shi ma namiji la yamsahu ala imamati ba zai shafa a kan rawaninsa ba illa min darura sai dai in a dalilin larura ne ya daura rawanin kama kala malikun kamar da imam mali ya faɗa fi masihi cikin shafar da manzo Allah alaihi salatu wassalamu ala imamatihi akan rawaninsa maliku ya kawo tawilin wannan shafa yace annahu kasari shafar da manzo Allah yayi akan rawani kana li darura ya kasance a dalilin darura ne dama a zaman gida bai taba yi ba a halin tafiya ne ka gane ai maliku yace zai yi manzo Allah sallama yana ciwon kai ne kuma ana tsananin sanyi ya yadda da hadisin da ingancin sa manzo Allah yayi shafa akan rawani da yazo alwala amma yake kana li darura shafar ta zamanto a dalilin larura ne to kai ma an larura ce ta sa kai kai shafa a kai wa idza masa babu ra'si li daruratin idan mutum ya shafi wani bangaren kansa domin larura shafar maliki ai wamsahu bi ru'usikum ai bi jami' ru'usikum ko wa masu jami'in ra'si a mazhabar malikiya to sai larura ta sa ya shafi wani bangaren kai ustuhibba lahu to an so gare shi an yamsaha ala imamati yayi shafa akan lawanin nan inda ya zama an ka cire lawanin ma wani bangaren ciwo ne ba zai yi ka shafi kan duka ba sai dai ka shafi wani bangare inda ba launin to an so ba ma sai ka cire rawanin ba in ka zo shafar alwala ka shafi kan rawanin shi ke alhamdulillah sai ne askari shafi kuma ɗari biyu da nawa ɗari hudu da sha nawa da arba'in da nawa to ina za mu tashi daga sama ko daga ƙasa ka zauja ta yi yace wala ta sawarul kaso ala asli na ala akthara ka zauja ta yi kamar mijin da ya mutu ya bar mata ya biyu wa kamsi banatin da 'ya'ya mata guda biyar wa salasati ashiqa da kuma shaqiqai maza guda uku fa kullun yubayinu sihamu wa sahibuhu kowanne ɗaya daga cikin nau'o'in magada ukun nan mataye guda biyu da ‘ya'ya mata guda biyar da ‘yan uwa shakikai maza guda uku kowanne dubayinu sihamuhu rabansa yana bambanta wa sahibuhu da kuma abokin gadon nasa falhasilu abin da yake matabbaci mina zargi daga bugun hisabi talasuna za a buga talatin ne fil mas'alati a cikin wannan mas'ala takunu sab'a mi'atin wa ishirina sai a sake buga ta ta koma ɗari da ashirin da bakwai sab'a wa mi'atin wa ishirina kuma man lahu sha'uni a kudu madruban fi ma da rabtahu fil mas'ala sannan duk wanda yake da wani rabo shine shay'un din ya akuzu zai dauki rabonsa madruban abun bugawa fi ma da rabta wucin abin da ka buga shi na hisabi fil mas'ala a cikin wannan mas'ala wa ma'rifatu nisbatil adadaini hanyar da ake sanin dangantakar wannan adadi guda biyu an ya fana aruhuma bil akar ɗayan su ya ƙare a cikin ɗayan yayi fana'i bil akar ga ɗayan fa in afnahu in ya ƙarar da shi to fa mutadashilun wannan ya zama mutadashili wanda ya shige wa juna wa in fadula wahidu idan ɗaya ne ya yi ragowa to fa mutabayinu wannan ya yi tabawi ne wa illa in kuwa aka saba duka biyun nan a kansa sai ka akasa wancan bugu fatakunul muwafaqatu sai ta zama muwafaqa ce ba mutabayinun ba ba kuma wancan ɗayan ba a mutadashilun ba mutadashilun ba ba mutabayinun ba sai ya zama muwafaka bin mukurajin mafini da fitar da wanda ya ƙare ɗin kana a samma wannan ya zama kurman bugu wannan duka abin da ya shafi bugun ƙasa ne na fitar da gado ka juz'in kamar yanki na min ada ashara daga goma sha ɗaya au salatatun wa ishirin ko ishirin da uku au mabutuwa ko ya zama bugu ne mabutuwi abin buɗewa ka ahadin kusuri tis'ati kamar tsayen kalaya guda tara wal mumasalatu abu misaltawan zahiratu a bayyane yake wal mafniyu abun karewan wal manfiyu ne wal manfiyu bil li'ani wanda aka kore shi da li'ani ya tawara suna ikwatuhu ya tawara suna za su gaji juna waɗanda ya kone da li'ali in sun kai mutum biyu ko uku ya ce waɗannan duk bai yarda da su a matsayin ‘ya'yansa ba suka yi li'ali da matar ya rantse ita ma ta rantse ba sun zama ba ‘ya'yansa ba a shari'a to su a junansu za su gaji juna duk da uban ya kone ya kore su amma ba za su gaji ‘yan uwansu da abbai ko su gaji ubansu ko baffofinsu ba su ma wancan dangi uban mu za su gaje su ba sai dai yan uwa shakikai da li'ummai ka gane ai to nan yana magana su a junansu wanda aka kona din in suna da wasu yan uwa li'ummai wanda su ba manfiyuna bane ko suna da wasu yan uwa shakikai wanda ba manfiyuna bane to za su iya gado saboda uwa ta haɗa su shi ma shakike ai uwa ta hada shi li ummi ko shi ma uwa ta hada su dama batun kai zo kai gane shakiki ba tunda uban ya koli kai ya da kai ɗansa ne bai da da wancan ba to yanzu ba maganar shakikin ka ne tunda uban ya koli ya kore wancan to amma ai ba zai kore ka da cewa mahaifa ɗaya suka fito ba to su kansu yanzu ake magana a juna su korarrun ya tawara su da suna galin junansu sannan wa ikiwatuhu ƴan uwansa ko da shaƙiƙai ne su to ka ikiwatin bil ummi kamar ƴan uwa da ummai ne yanzu ba maganar asibiti ka auladi zaniyata kamar ƴaƴan mazinaciya eh mace ce sai cikin shege ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba duk ta aife su babu aure to in ɗayan su ya mutu sauran ƴan uwan nasa na ƴaƴan su nan za su gaje shi gane ƴan uwa da ummai ai duk ƴaƴan ta ne duk uwan su ɗaya ko to za su gaji juna su auladin zaniya ƴaƴan mazinaciya wa tau'amahu haka nan da tagwayen zina duk ɗaya ne da wanda ta haife su daban-daban da wanda ta haife su har yan biyu a zina duka za su gadon yan uwa da ummai za su gaji uwarsu in sun mutu ita ma za ta gaje kowaye ya mutu a ciki za a ba shi gadon yan uwa da ummai ita ma za a ba ta gadon ɗanta ka gane ai ka ishwatin li abawaini za su zama kamar ‘yan uwa ne na ɓangaren uwa da uba shakikai a junansu. Likilafi ma da saɓanin waɗannan wanda suke su ba ‘ya'yan zina ba. Wala ta warusa da shakki, babu gajejeniya tare da kokonto. Ana kokonton, anya ɗansa ne kuwa? Ko da ba ana magana ɗan shege ba ne. ya auro ta ya aure ta da agola ubansa daban to saboda zama yayi zama har aka manta ma ana ganin su wannan ɗansa ne ko dai ɗan matarsa ne kawai auro ta yi nan ba magana shege ake to babu gado tare da wannan shakku a tsakaninsu har sai an kore shakkun an tabbatar da cewa ɗansa ne shi ya aibe shi kalmasidi ya yi ni ko kamar ribatattun yaƙi guda biyu masidi yi ne ko masidi ya yi kalmasidi yi na yawa haka ne ga fata nuni kamar ababen riba cewa a wajen yaƙi allazina la tu'rafu eh kalmus diyina mu namun da yi wasalin bane na nini ko to mu me muka yi kalmasu diyina an ka zuba shaddar aiki suna ne a kaman kuma kalmasu diyina amma dai fata'a shi ne mai kyau kalmasu diyina kalmasu diyina duka zai ɗauku amma fata'a ya fi fasaha kamar waɗanda aka ribace su a wajen yaƙi, allazina la turafu an sabu wanda ba a sanin nasabobin yaƙi na ya ciwo kaga an zo yaƙi ba za a tambaya kai waye ubanka kai waye dan uwanka ba kawai cikin rububi aka ribace su aka tattala su aka zo da su yawancinsu kuma yara ne ƙanana ko wani ma da uwarsa za a kamo shi tana shayar da shi ko tana goyon sa to haka ake kasa a cakuɗi kuma an zo a yi rabon ganima wannan ya ji a rabon wancan wancan ta ba a rabon wancan haka ake watsa to idan suka girma suka taso suka yi wayo iyayen sun mutu duk a halin bauta su ba za su iya sanin ne hakikalin dangantakar su ko da suna cin waiwai ana cewa wani ɗin da wancan ƴan uwa ne amma akwai shakku ba a san ta ina suka shakiki ne ko da abdi ne ko dan baffa ne eh ko kawu ne ko wale ne duk an san dai akwai nasaba amma ba a sanin hakikalin ya take akwai shakku to irin wannan babu gado a tsakanin su wani ba zai gaji wani ba alhamdulillah Mm. Eh, mm, eh. Ah, ah, mm. kuma ku- kuma ita uwar ba ta sani ba kuma kaji kuma gala da aika masa jikokin shegu a nan gari ne oho to kuma za ta yi aure ha ka ji jaraba Wa- wajen gado waɗanda aka haifa kafin aure ba su da gadon sa ba yi da gadon waɗanda aka haifa bayan fatiya to su ne 'ya'yansa na- na shari'a wanda za su gaje shi zai gaje ku sai ne to ina ne shafi na nawa Ah, da tagwayensa kamar 'yan uwa ne na ɓangaren uwa da uba eh eh a gaba eh tunda tunda ana da yakinin cewa mutum ɗaya ne yayi cikin eh eh a a wannan fa ba tagwaye bane ba iri ɗaya bane tagwaye aka ce eh tagwayen zina to kamar ƴan uwa da abbai ne ba za a ce musu shaki kai ba za su yi gado li abbai eh kamar ƴan uwa ne na bangaren ah li abawai ne oh shaki kai eh uba ya hada su wata hada su tunda an tabbatar da cewa uba ɗaya ne yayi cikin lokaci guda amma su waɗannan ai daban-daban zai iya yiwuwa tana da wani farkan ha to tunda shi ma ba aure bane ko in wani ya zo yana da iko ya kori wani kuma kashe gidanta ne ha to wannan ba za su zama kamar wannan ba a to ba yi da yakini ina ne za mu sani wa wa- wa qala wa eh الشيخ من أهل الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى ياتي ثم معرفة ما يفيد فرض عينه ka gane ai sannan wannan fa yana gaya maka duk abin da muka karanta a baya yana maka sharhin awwalu ma yajibu alal mukallafi hihu imani duk karatun da muka yi yana magana ne akan fassara da sharhin tasihu imani sai fara muka to me imanin kan me ake ce masa imani ya ka maka shi da rabarabansa da shika-shikansa ko to bayan ya kyautata imaninsa ba umma ma'arifatu ma yusulu bi farad ainihi sannan ya nemi sanin abin da zai kyautata farullar ainihinsa da shi shine ilimin fiqhu me ya farullar ainihi ka ahkami sala kamar hukuncen hukuncen sallah sallah fardu aini ce farilla ce ta ainihi wani baya dauke wa wani ka gane ai in za ka je kai min sallah to ba za ta dauke min farilla ba dole ni ma sai na yi azumin watan ramadana wani ba zai wa wani ba kowa sai ya yi wa kansa ina fata an gane wancan ba zai cire zakar dukiyarsa ya zama ya wadatar kai ba sai ka cire taka ba wannan duk fardu aini ne yace maka ka akami sala kamar kusan kuncen sallah farilla sai ta ainihi kowa sai ya nema wa kansa sanin hukuncen hukuncen sallah dan wani ya sani a gidan ku bai dauke muku ba kowa sai ya sani inda wani ba zai wa wani sallah ba wa tahara da hukuncen hukuncen tsarki an ce tsarki da dukkan nau'o'insa da fannoninsa tun daga tsarkin kashi da fitsari tun daga wankan janaba tsarkin haila da biki in mace ce da kuma alwala da taimama eh, da tsarkin tufa da gurin yin sallah da tsarkin ruwan da zai yi alwala duka yana cikin at-tahara wa siyami da kuma hukuncen hukuncen azumi to alhamdulillah sai mu tashi bayani akan wannan shi ma zuwa inda zai kare sai ne annahu alwadihu shafi na nawa annahu alwadihu shafi 162 na za mu tashi tamrini na biyar kawwin jumlataini ko بكلتيهما فعل متصل بياء المتكلم ككسنتر da jumloli guda biyu bikiltaihima ga kowace ɗaya daga cikin guda biyun fi'ilun muttasilun biya al-mutakallim akwai fi'ili wanda yake saduwa da ya'ul mutakallim wa bayyin mawqi'a ka bayyana mazaunin ta min al-i'rabi na al-i'rabi na al-i'rabi anan bai ce maka sai ta zo a guri kaza ba ya zama dai a cikin kowace akwai fi'ili muttasilun biya al-mutakallim kuma fi'ilin bai ayyana maka ba madi ne ko mudari'i ko amri to amma dai ba ta saduwa da fi'ili amri sai dai idan ya'ul niswa ce kamar akrimi kaga wannan yar tana ishara ne ga mai mace to nan kuma ya'ul mutakallim yace kamar ka ce dakhaltu baiti ko na shiga gidana wannan ya'un nan aita wace ne da nake magana gidana ko ko sharabtu ma'i na sha ruwa na ko da ko akaltu da'ani na ci abinci na ko zabahatu shati na yanka akuyata duka wannan ya'ul mutakallim ce kuma muttasila da fi'ilinta ko mabi wa bayin mawqi'aha min al-i'rab nabi kawun jumla ta yi bi kintai ma fi ilm muttasil bi kafil mukallaf ka kasantar da jumloli guda biyu ga kowannen su akwai fi'ili da yake saduwa da kaful mukallaf kaula sannan wanda ake yi wa zance ka gane ai eh wa bayin mawqi'aha min al-i'rab kamar man cewa sannin kalbaka ya akuluka. Ka kiwata karanka ya yi maiko a ƙarshe kai zai cinye. Ka gane ya akuluka ɗin nan, ai, ya akulu ai fili ne mudari. Ko? To, amma kuma gashi ya sadu ne da bukafin bukarin da kaulasan na wanda kake wazance ya akuluka. Ko? وبعيد موقعها من العراق تضمن فالعراق شيء gulbin fata wannan kaula kan a gulbin fata yake saboda idan ka da layi da wani suna sai ka ce ya akulu zaidan allan allan misali sannin kalbaka ya akulu zaidan idan ka musanya shi da suna to zai zama fata ne saboda yana gurbin dai na abin na maf'ulun bihi mansubu na uku shine kawun jumla ta yi ka kasanta da jumloli guda biyu bikirtai ma fi'ilun muttasilun bi ha'il ga'ibi ga kowane su yana dauke da fi'ili mai saduwa da hakurin nan na ga'ibi wanda baya nan ne kamar ya akuluhu ko ya gribuhu ko ya ja'aluhu ko ya dukuluhu alal misali وبين موقعها من الإعراب كون جملة كان بكلتيه ما فعل متصل بهاء الغائبة shi kuma mai saduwa da ha babba ta mace wanda ba ta nan ka gane ai kamar ya diribu ha ka ga ita ma ga'iba ce wa bayin mawqi'aha ka bayyana madalolin ta min al-i'rabi na al-i'rabi alhamdulillah sai ne da ali mishabi ya fuska ma da amuri a ga mutanen garin ku sun zo mun sun zo tambayar aure khalifa na na sun ce gaba eh da nan za su zo sai muka haɗu da su a gidan mala haka gwani kan eh anguwar ku eh haka ne me ma sunan khalifa na yanzu bayan wuce na su Oh, mai suna limamin juma'a na gudu ne, kuma ya da alaƙa da gidan haki ne ba. A gidan haki? Eh, wanda ya yi duk hada shi ne zukanin wancan mai rasuwa mai kina haki. lalle sanda muka je na'am na'am na'am na'am kau- duka kawon su ina za mu tashi to muna cikin akademul ilmi shi da mutan mustafidi to ma takarari ma taqaddamu minu tare da maimaita abin da ya gabata minu na ilimin da ka kiyaye din i'tina'an domin tattali bi sha'ani hadal mazidi da lamarin wannan abin dadawan zakirin nasa ka dinga yin muzakara da mutane bil ulumi da ilimomin da ka karanta li ta haya domin karayi ai li kuna ko hayyan domin ka zama tolaye bil hayatil abadiyya ya rayuwa ta har abada ko da ka mutu kamar baka mutu ba ana ambatanka li kauli domin fadin manzon sallama yace man sara bil ilmi hayyan duk wanda ya zama rayayye da a dalilin ilimi ba zai mu mutu abadan ba zai mutu ba har abada in dai ilimi ne ya raya ka ka rayu da ilimi man sara hayyan bil ilmi to lai ya mutu abada ba zai mutu ba har abada to shine ne yace maka bita a kawo shi domin ka rayu rayuwa ta har abada ko ka mutu baka mutu ba ana ambatanka la takun min ulil nuhabi ba'idi ai la ta kun karka zaman tofi ba idi manefanci min ulin nuha daga ma'abuta hankali sune malamai malamai yake nufi sai da ulin nuha ya zuwa qur'ani ne ulin nuha ba ga ma'abuta hankali in ka tamtal uluma in ka koya ilmomin da Allah ya sanar da kai to ulsi ta kai ma sai a mantar da kai domin ilimi kana karantar da shi kamar kana tajdidi ne kana sabunta naka ilimin ne amma in ka ɓoye ya zama ka sani kuma ba ka karantarwa to unsita za a mantar da kai hatta latura har ma ba za a dinga ganin ka ba gaira jahilin face kai jahili ne wa balidi mai taurin karatu tunda ba a taɓa ganin ka da shi ba tunda ba sifa ce da ake ganin ta a zahiri kuma da yake za a mantar da kai har ka koma ma jahili ya zama abin da ka sani ma duk ka manta dama ne bambancin malami da jahili sani da rashinsa to in ka manta kan ka zama jahilin wa balidi mai taurin karatu irin kokarin da ka saba da shi na gane karatun ma biya kai sai ka zama sabo ka ban baka taɓa yi ba balidi yayi nan ba a yace a maku wawa shine asalin balidi amma asalin lugar wanda baya iya gane karatu mai taurin karatu shine balidi wannan illar a duniya kenan zaka zama jahili balidi thumma uljimta fil qiyamati nara sun ba sannan urjinta narin za a ma linzami na wuta fil kiyamata a cikin ranar alkiyama saboda ka ɓoye ilimi ai biljamin min nari in ne shari urjimta biljamin da linzamin min nari na wuta shi kuma limaru ya domin hadisin da aka rawaito anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala ya ce man alima ilman duk wanda ya san wani ilimi fa katamahu sai ya ɓoye shi bai sanar wa mutane wannan ilimin ba, uljima za a masa linzami yau mai ranar alkiyama, bidijamin da linzami min narin na wuta, ilimin nasa za a zazzago a mai da shi linzami a ɗaura a bakinsa a ja shi a kai shi da shi za a kama a ja shi linzamin ilimin nasa a kai shi shi ne mana ce sun ma'uljimta fil kiyamati narin sannan za a maka linzami na wuta a ranar alkiyama wata lahabta kuma za ka yi lallage fil azabi shadidi a cikin azaba mai tsanani in an shiga wuta ne kamar da ma san ba abin da ya rage sai azaba to Allah ya tsare mu alhamdulillah sai ne attajul jami'u lil usul ina za mu tashi to mun gama kitabul iman wal islam saura kitabul niyyat wal ikhlas littafi da zai mana bayanin maganar niyya wajen aikin ibada wal ikhlasi da kuma tsarkake zuciya a kaucewa riya da sum'a wajen aikata ibada shine ikhlasi wasiya a cikin wannan kitabun niyyat wal ikhlas salasatu abwabu akwai babobi guda uku albabul awwalu babi na farko fi niyyati zai bayani a cikin niyya wal ikhlasi da kuma tsarkake aiki wa mazayahuma da kuma darajojinsu maziya mazaya din jami'a na majiya daraja darajojin niyya da kuma ikilasi sai ne alallahu jalla sha'anuhu Allahu Allah sha'anuhu lamarinsa jalla ya girmama Ƙala ya ce fa'abudillah mukhlisan lahu ad-din fa'abudillah ka bauta wa Allah ana magana da manzon Allah nan da mufradi yake magana fa'abud Allah ka bauta wa Allah shi kadai mukhlisan kana mai tsarkake addini addini da hu gare shi kaga an hada da ikilafi mukhlisan kana mai tsarkake ai la tulahi fi amalika lillahi ahadan la tulahi ahadan karka hango wani siwahu wanda ba Allah ba fi amalika cikin aikinka da kake lillahi na Allah in dai ibada ne da Allah yake bada lada to in za ka yi karka hango kowa a cikin wannan aikin sai Allah domin Allah ce ala lillahi dinul khalis ala na'am addinu addini al-khalis tsarkakakke wanda aka tsarkake shi ga barin riya ya tabbata lillahi ga Allah shine addinin Allah wanda yake karba yayi sakayya ai fa la yaqbalu min al-amal Allah baya karban kowane irin aiki illa ma kana khalisan lahu jalla sha'nu sai wanda ya zamanto tsarkakakke ne an yi shi dan Allah shi kadai jalla sha'nu wa qala Allah ya faɗa wata aya yace wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu dinahu nafa wa ma umiru ba umarci ahlul kitabi ba domin farkon sura ya fara lan yakunu allazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina ba to ba umarce su ba a cikin littattafansu na التوراة للإنجيل إلا فاتيل يا عبد الله زوتا وعلا مخلصين سنة ما يسألك الدين الدين له قليش ونفاء سنة كوش ودكا وتهنيا تتساغى والدين سو نمسلينش أو الشزامن عن عمر أنا أتدك عمر كان كتاج رضي الله عنه عن النبي شيكم يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا الله يأتي إنما الأعمال بالنيات innamal a'malu haqiqa ayyuka yana nufin albadaniya na jiki kaman sallah aqwaluha faduduwan da yake cikin ta wa fa'aluha da ayyukanta na gaboɗi irin su ruku da sujjada faraduha farullan cikin ta wa nafluha da nafulfulinta asajirat wanda take gangarwa min al-mukallafin daga balagaggu masu hankali ai inna ma sihatuha minhum ingantuwar wannan ibada daga gare su ka'inatu ne kasancewa ta binniyati da niyoyi kamar da zo a wannan ruwaya binniyati da jam'i wata ruwaya ta zo innamal a'malu binniyati da da ifradi wa inna ma likulli imrin ma nawa haqiqa kowane mutum abin da ya niyya shine ya tabbata gare shi imru'un shine shakhsun mutum ai wa inna ma yuktabu li kulli shakhsin thawabu ma nawahu ana rubuta wa kowane mutum ladan abin da yayi niyyar sa ne na aikin ibada fa inna wa salatan in yayi niyyar sallah ko fa inna wa salata zuhri in yayi niyyar sallar azhar to falahu thawabu wa ladan azhar za a bashi ba zai niyyar azhar a bashi ladan la'asar ko magriba ko isha wa inna wa salata asrin falahu thawabuha wa inna wa sawma faradin falahu thawabu in azumin farilla ya kuda da niyya ladan farilla zai samu wa inna wa nafala in niyyar nafila ne falahu thawabu to wa haka za haka na duk wani aikin ibada abinda ka kuda da niyyarsa to shine za a baka ladansa faman kana hijiratu wanda hijirarsa daga maka zuwa madina ta kasance ilallah wa rasuli yayi ta ne dan Allah da manzansa al hijiratu shine at tahawulu min makkata ila al madina juyawa daga zaman makka mutun ya koma mazaunin madina wa kana wajibatu a lokacin wajiba ce qabla fatih makkata kafin ai fatu makkata kafin manzo Allah ya ci maka da yaki da dawo musulunci hijira wajibi ne duk inda kake in ka zauna a garin maka to Allah yana fushi da kai in dai kana da ikon fita ka koma Madina ina fata an gane to a wannan lokacin da ta zama wajibi duk wanda hijirarsa da yayi daga maka ya dawo Madina yayi ta ne dan Allah da manzonsa shine da yake ila rasulullahi ayniyatan wa qasdan niyyarsa da nufinsa ya bar maka ne ya dawo madina wajen manzon Allah dan Allah da manzonsa to fa hijratu la dai hijrarsa ila Allah wa rasuli tana wajen Allah da manzonsa ai shar'an wa jaza'an wa ajran hijrarsa a shari'a Allah ya karba lada Allah zai bayar tunda yayi dan Allah wa man kana hijratu ila duniya amma duk wanda hijirarsa da ya kaura daga Makka zuwa Madina yayi ta ne don duniya don wani kasuwanci ne abokanan kasuwanci da sun bar gari shi ma ya bi su don kar kasuwancin sa ya yanki yusibu ha da yaje ya same ta ai kama ya dulubu kamar yadda yake nema yayi ya dace yayi hijira don wani abun duniya kuma yusibu ha ya same ta kamar yadda yake nema a wimra'atin ko kuma ya yi hijira don wata mata da yake so sai ta yi hijira ta koma madina shi kuma ba zai iya haƙuri ba sai ya aure ta sai ya ƙaura daga maka ya koma madina don wannan matar kuma ya dace yankiwa ya aure ta to fa hijiratu hijirarsa ila ma hajira ya ta tabbata zuwa ga abin da ya hijira don shi a wajen Allah dai ba yi da lada saboda ba dan Allah yi ba wannan fanka wanda ya dace ya yi don duniyar yusibuwa ya same ta ko ya dace ya yi don wata mata ya ciwa ya aure ta to ko baka samu duniyar ba ko baka auri matar ba a wajen Allah dai ba ka da lada ka yi aikin banza saboda tun farko ka ɓata niyyarka shine ma yace wala sawaba lahu inda Allah babu lada a wajensa a wajen Allah wa kasal mar'ata adan manzo Allah ya keɓance mace ma anna dakilatu fi duniya ita ma ta daga cikin duniya da aka ce wa man kana hijratu ila duniya ita ma matan da yayi dan ita ai ba dan Allah bane ita ma kuma dan jin dadin duniya ne ko amma sai aka waye ta bayan an faɗi duniya لأن الفتنة بها عظيمة دمور فتنوا da mace ya fi girma akan fitina akan duniya amma fa wancan lokacin yanzu masu neman duniya matar tasu ma za su iya sayarwa ha dole ya shi suka sai da matar a da ne mata tafi duniya a wajen mutane eh domin fitinar mace azimatun ta fi girma akan fitinuwa da duniya li'anna sababu wurudul hadisi domin a dalilin ta ne ma aka kawo hadisi dalilin ma da mazala ya faɗi wannan wani abu ne ya faru fa inna umma qaisi akwai wata mata ummu qaisi musulma ce da ta musulunta ta yi hijira lamma hajarat ila al-madinati lokacin da ummu kaisin ta yi hijira daga maka zuwa madina hajara wara'a har rajulu allazi yuhibbuha sai wani mutum da yake santa da aure shi ma yayi hijira wara'a a bayanta li yatazawwajaha domin ya ga ya aure ta wa azhara amma da yaje madina sai ya bayyana a fili anna hijratahu lillahi wa rasulihi yace ai yayi hijira ne dan Allah da manzon amma shi a zuciyarsa dan wannan matar ya kauka ina fata an gani to faradda hadisu alai sai wannan hadisi yayi raddi gare shi da anna hijrata shar'iyya hijira dai ta shari'a ma kana lillahi wa rasuli wanda ta kasance an yi ta dan Allah da manzansa wa ma'lumun jid darura wannan ku an san shi a larura ta dan adam Allah hada rajulul ladhi safara wannan mutumin da ya yi doguwar tafiya a karata ayyamin kwana goma a lokacin kwana goma ake min makkata daga makka ilal madinati yayi tafiyar ƙasa ta kwana goma yunwa da kishirwa da zafin rana kana da saba ainihu ko ainihin ma'ana zalika ya kasance ya kafa wa idanuwansa wannan ma'anar da yake nuna ko na saba ainihi ko ma'ana zalika فقال حضرت الهجرة بمعناها الذي قاله wannan hijira za ta fita da malarta wanda fuqahu suka faɗa wato abinda kai dan shi shine Allah yake baka lada an kai dan Allah fa hijratuhu hijrarsa ya tabbata ila ma hajara ilayhi rawahu al-khamsa wannan hadisi marwaita biyar daga cikin sahihi suka rawaito to alhamdulillah fatiha da salatul fatiha Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آه. الحمد لله